على صدور الفهم وافتح علينا في معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله قواعد شاذنا نوع to mu namu na talatin da takwas ina za a tashi amma ka wa amma fara'idu zakati amma ka ga farillan zakka fa arba'un guda hudu na farko anniyatu kudura niyya lokacin da mutum zai ba da zakka ya ba da niyyar zakka wa tamamul hauli da cikar shekara wannan abin da ya shafi kudi zakkar kudi da dabbobi amma zakar gona a wa'atu haƙƙahu yawon hisabi ranar da aka girbe ko ya shekara ko ya gota shekara ko sau biyu ko sau uku za ka girbe a shekara duk sanda kai girbi in ya kai hisabi za ka ba da zakar zakar kuɗi da zakar dabbobi su ne aka sharɗanta tamamul hauli cikar shekara wa tamamul lissafi da cikan lissafi abinda ka mallaka sai ya kai kimar abin da ake cire masa zakka ba kowane irin dukiya ake ba zakka ba sai ya kai lissafi wa adamun naƙali da kuma rashin ciratarwa bi ma'ana cirar da ita daga yanki ko kalkalar da ta waje ba a kai ta wani yanki ko wani gari daban wanda ba da alaƙa da inda aka samu dukiya in ka shiga ijiya zai ba bayani akwai sharaɗi sai dai in akwai wani gari da ya fi talauci to za a cirar da mafi yawa zuwa wancan garin kuma a ba da wani abu ko kaɗan ne a inda ta waje ba wala hasala su adabin zakka tana da lutubba guda uku bi ma'ana mustahabbai guda uku na farko ibun nafsu jin daɗi a rai lokacin da zaka ba da ita ana so ka ji daɗi a ranka Allah ya hore maka lissafi kuma ya baka dama ka ba da zakka kar ka ba da ita kana jin ciwon kalamu da zuci ka ba da ita kana jin daɗi ka ba da haƙƙin Allah fiha cikin ba da ita wa kaunuha da zamantowarta kiyarar mali zaɓaɓɓun dukiya abin da shari'a ta dora maka wajibi matsakaici a gane ai matsakaicin dukiya ita dukiya din nau'i uku ce akwai kankantacciyar dukiya akwai matsakaiciyar dukiya akwai kuma zafaffiyar dukiya to ita shari'a matsakaici ta wajibta ma bai halatta ka ba da kaskantacce ba in dibino ne in amfanin gona ne in dabba ne karka ba da mai aibi wanda kai in kai ne a cikin haƙƙinka ba za ka yadda a baka ita a matsayin haƙƙinka ba illa a tuku mirufi wala ta yi mamurkazi sami mutum jikun kar ku cuɗanya mummuna idan za ku bayar in ji Allah walastu da ake zihi illa a tuku mirufi wanda ku ba za ku karɓe shi ba in an ba ku a haƙƙinku daidai in kun rinsa ido kun cije kuna jin nauyin wanda ya ba ku wannan abun a matsayin haƙƙin to Allah baya so a bashi irin wannan a haƙƙinsa saboda haka aka ce ka ba da matsakaici sannan kuma Allah bai dora maka sai ka ba da wanda ya fi tsada ko ya fi daraja ba to amma kai ta ɓangarenka duk da abin da shari'a ta dora maka matsakaici to in son samu ne ka daure ka ba da kiyaran mali fiye da wanda shari'a ta tsora ma shi ne zaɓaɓɓe tunda Allah ba za ka ba ko kai in za a baka mafi darajar mafi tsada ai kana ko to ka cije kai ma ka ba da irin abin da kake so a baka wata tarwa da suturce ta anil uyuni ga barin idanuwa ka gane ai idan baka tsoron tuhuma a wajen ‘yan uwanka musulmi ba za su tuhume ka akan baka ba da zakka ba idan za a tuhume ka ba ka ba da zakka to ka ba da ita a bayyane a gaban mutane Eh, saboda za ta fa'idatar da abu biyu na farko mutane za su ma shaida kana zakka na biyu kuma wasu za su yi koyi da kai ko ba dan Allah ba su ce to tunda Alhaji wani ma ya cire zakka kuma dukiya da ta fita sa yawa bari ni ma na yi kokari na bada zakka ko bari na bada zakka kar a ce ni ba na bayarwa ko ba ba dan Allah ba ne yawa wani zai bayar ganin cewa kai ka bayar ko amma in babu wannan saboda gudun riya to ana neman saturuha suturce ta anin shuru ga barin idanuwa alhamdulillah sai me aka gari shafi shafi na saba'in da nawa to ina za mu tashi aka gari shafi na saba'in da shida kamar na siya rukunan minan nasi na ko wanda ya manta wani rukuni daga cikin sallar nafila yace kan ruku'i kamar ruku'u aw sujudi ko sujjada walan mai tazakkar bai tashi tunawa ba hatta sallama har sai da yayi sallama wa tsala kuma lokaci yayi tsanani yayi tsawo fala i'adata alai babu sake sallah gare shi bikilafil farida da sabanin sallar farilla fa innahu fakadu cewa shi in a farilla ne yu'iduha abadan zai sake ta har abada ko shekara nawa ne in ya tuna sai ya lamata in dai ya manta wani rukuni ruku'u ko sujjada ko fatiha ko kabbarar harama ko sallama a farilla to ko shekara nawa ne sallan nan sai ya sake amma an ana fila ne da mantuwa ya manta wani rukuni bai tashi tunawa ba sai da lokaci ya yi tsawo to an masa rangwame ba zai sake ba shi ne mai askari ya ce maka duk mutumin da ya ɓata fa'in abu ɗalaha in ya ɓata nafila amidan da gangan ya ce a adaha abadan sai ya ce la'in baɗalat ba wai in ita ta ɓaci ba shi ne bambancinta da farilla in kai ka ɓata ta sai ka lama ta har abada kamar yadda nan zai gaya maka wa man qada'an nafilata wanda ya yanke nafila amidan da gangan ba sahiyan ba ba nisyanan ba aw taraka minha rak'atan ko ya bar wata wani ruku'u daga cikin ta aw sajadatan ko wata sujjada amidan da gangan to a'adaha abadan ya sake ta har abada ka gane ai wannan shine maganar mai askari da ka azumtule fa in abu talaha in ya bata ta kaga amidan kenan la in badala ba wai ita ta baci ba wannan nasiyan kenan eh in ka ta baci shi ya bata ta amma da mantuwa sai aka ce ita ce ta baci in kuma da gangan ne to shi ya bata ta ba ita ta baci ba wa man tanahada fi salati mutumin da yayi nishi ko ajiyar zuciya fi salati a cikin sallah wala sai a alai ba komai a gare shi illa an yanzu da harfin sai dai in yayi furuci da wani harafi yace wai kaga wannan akwai wawun akwai shine ko yace wai ko wayyo wannan akwai harafi idan da mantuwa ne zai sujada ba abi kamar yayi magana da mutuwa a sallah inda ganganci ne kuma sallah ta bashi ina fata an gane to alhamdulillah wa idza sahal imamu bi naqsin aw ziyad sai mu jiya shafi na nawa na tis'in da nawa to mun kai da tara to idan za mu tashi suna cikin mustahabbatu sala ziya shafi 99 wata ya munu mini? so a 98 kenan? eh? so na? a so 98 kenan? to shafi na tasa'in da takwas kenan wa mujafatun rajuli fi sujudi da nesantawar namiji a cikin sujjada bai da rukubatai ya nesanta tsakanin gwiwoyinsa idan ya sujjada kar ya haɗe gwiwoyinsa ya nesanta tsakanin gwiwoyin bi ma'ana ya buɗe cinyoyinsa da gwiwoyinsa wa bai da nirfaƙai da tsakanin gwiwoyin hannayensa wajen bai da haƙurƙuransa guda biyu kaga da abin da yake nufi in kai sujjada ka nesanta gwiwoyinka kan su dinga taba juna sannan ka nesanta gwiwoyin hannayenka ga barin haƙurƙura ko haƙarƙari amma fa in namiji ne shi yasa ce za fatu rajuli banda almar'atu ita mace kishiyar wannan ne ana so ta haɗa cinyoyinta da gwiwoyin kuma ta haɗa gwiwar halinta da dantsanta a jikin haƙarƙarinta wa baina fakizaihi da kuma tsakanin cinyoyinsa duka idan ya yi sujjada ya nesa da tsakanin kar ya haɗe jikinsa in namiji ne ita kuma mace ana neman kishiyar wannan ta haɗe jikinta da tsayuwa da ruku'u da sujjada ana so gaba ɗaya ta haɗe ƙafafuwanta da hannayenta da haƙarƙanta da cinyoyinta wannan mustahabbi ne ga namiji ita kuma mace ta saba wannan mustahabbi ne gare ta wata kabiru da yin kabbarori inda shiru yayin haɗuwa fi af'ali salati a cikin ayyukan sallah bi ma'ana dukkan wani aiki na ruku'u da sujjada ko ɗagowa daga sujjada ko komawa sujjada ta biyu ko ɗagowa daga sujada zuwa tsayuwa ana so mutum ya fara yi wato ya yi kabbararsa lokacin da yake aikata wannan aiki ba kafin ya aikata aikin ba ba kuma bayan ya aikata aikin ba ma'ana idan ya gama karatun fatiha da sura to zai yi kabbara ne bayan ya baro tsayuwa kafin ya yi ruku ya dafa gwiwoyinsu idan ya dago daga ruku'u ya baro ruku'u kafin ya gama miƙewa zai sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu yayi ta yana daga tsaye idan zai tafi sujjada daga tsayuwa ya baro tsayuwa kafin goshin zai taba ƙasa zai yi kabbara idan ya dago daga sujjada goshin ya rabu da ƙasa kafin ya zauna a wannan tsakanin zai yi kabbara in zai koma sujjada ta biyu ya baro zama kafin mutum zai taba ƙasa ya yi sujada zai yi kabbara idan ya ɗago daga wannan sujada zuwa tsayuwa ya rabu da ƙasa kafin ya gama miƙewa zai yi kabbara wannan shine ma'anar at-takbiru inda shuru'i fi af'alis sala yin kabbarori lokacin haɗuwa cikin ayyukan sallah ba kafin aikin ba ba kuma bayan an yi aikin ba illa shi takbiratul qiyami sai da cikin kabbaran nan ta miƙewa tsayaye minisna tare daga raka'a ta biyu idan daga zaman tahiya ne kai raka'a biyu ka dago zuwa raka'a ta uku to fa innahu yukaddiruha wa yana kabbaran nan ta miƙewa ba'ada ma yastawi qa'iman bayan ya daidaita a tsaye ina fata an gane in daga sujjada ka dago zuwa tsayuwa a wannan tsakanin za ka yi kabbara kafin ka gama miƙewa in kuma daga zaman tahiya ne daga raka'a biyu ka ɗago zuwa tsayuwa to za ka yi kabbara ne bayan ka miƙe ka daidaita a tsaye wata waruku da zama da gefen hagu fil sai ne a cikin zaman tahiyar nan guda biyu tahiyan farko da ta biyu wa bainas sajadatayn da kuma zama tsakanin sujjadu guda biyu duka ana so mutum yayi tawarruki shi ne zama da gefen hagu wa huwa an baka san atawaruku ba an yi fudiya bi waraki al aisari mutum ya zubu da duwawunsa na hagu ila al zuwa ga ƙasa wa yukhrija rijlai sai ya fitar da kafafuwansa guda biyu jami'an gaba daya min janibi al aymani daga gefensa na dama ya fitar da kafafuwansa gefen dama ya zauna da duwawunsa na hagu wa yansiba qadamahu yumna sai ya kafe babban ɗan yatsansa na dama a ƙasa wa baɗin ibrahim yumna cikin babban ɗan yatsan daman ilal arzi ya kafa shi a ƙasa wa yasniya yusra sai ya miƙar da kafar hagu ita ba zai kafa ta ba zai shimfidar da ita wa ya zau kafai sannan ya ɗora tafuffukansa guda biyu ala zai akan cinyoyinsa wannan shi ake ce masa at-tawarruku alhamdulillah ban gane hakan ba ana so a miƙar da tafin hannu kuma sujjada din ana tsakaitawa ne kar ka takure a guda kar kuma ka yi kwanciyar kadangare awa wannan ba hayatu salati ba ne risala tafi na nawa na shafi ɗari shida da sha bakwai risala safarin dami da jeren bugu ɗari shida da sha bakwai to ina za mu tashi algallata ba wa yuruddul gasibu algalla algasibu mai yin kwace ba mai tantanta kadara ba ka gane ba mustahiqul ardi ko mustahiqul amadi ka gane ba shi ake nufi ba wanda ya yi ƙwace na dabba ko mota ko gida ko gona zai mai da algallata amfanin da ya ci na wannan abin da ya ƙata shi ne galla idan mota ce ya ƙwata ya yi kabu-kabu ko haya da ita duk kudin da ya tara da wanda ya ci da wanda ya sutura da wanda ya rage a hannunsa duk zai mayar ka gane ya yi in gida ne ya ƙwata in haya ya zuba duk kudin da ya karba sai ya mayar sai ya mayar wa mai shi in shi ya zauna a gidan za a yi lissafin kudin hayar gidan na iya zaman da ya sai ya biya in dabba ce ya kwata ya yi ta hawa ko shanun noma ya noma da shi to duk amfanin da ya yi sai an yi kiyasin wannan kimar amfanin ya biya shi ne galla wala ya ruddu haka ya gasibi amma wanda ba kwata ya yi ba ba zai mai da galla ba in ba kwata ya yi ba bashi aka yi ko saya ciniki ya bashi ko kuskuren gado aka yi ta zo a gadarsa daga baya wani ya cancance ta ba tasa ba ce to gallar da yake ba zai mayar ba sai dai ainihin wannan abu in yana nan walwaladu shi ɗa fil hayawani na dabbobi wa fil amsi da ɗan baiwa in kana waladu idan ɗan nan ya kasance min gairi sayyidi daga wani ubangijin baiwan ne to ya kuzuhul mustahiqu lil ummahat duk wanda ya cancanci uwaye matan ya kuzuhu shi ne zai dauki wannan din shi ma nasa kamar akuyar ka ce eh ta bata ko wani ya kama ko wani ya kwata ya dai ya ɗaure ta a gidansa sai ta aihuwa rana ƙasa sai ta fito da ƴaƴayenta suna binta a baya sai sai ka gani to in ka kama uwar ka kama ƴaƴayen ma duk naka duk wanda ya cancanci dabba dama ta sace tun ba ta aihu ba to yanzu ma duk abin da ta aifa duka nasu ko da wanda ta aifa shi ma ya aihu duk abin da aka aiwa ƴaƴanta da jikokinta ɗin nan nasu duka na mai uwan nan haka nan baiwa wanda ya mallake ta da a baya kafin wannan ya cancance ta in dai aure da ita ya ta haifi bayi ba shi ya yi saɗaka da ita ya aihu ba shi ne yake maka idza kana waladu min ghairi sayyidi to duk bayin da ta haifa in dai bayi ne to na wanda ya cancanci uwan ne amma in na wanda aka karɓe ta a hannunsa ne kuma ba kwata ya yi ba ka gane yanka wanda muka yi bayani jiya wanda ya take da ya aihu da ita kuma ta zo a rabon wani to kaga wannan ta zo ne milar sayidi kafin wani ya cancance ta to wannan za a yi kimar ɗan ne kamar da muka faɗa ba zai kama ɗan wani ya bautar da shi ba tunda ba kwatar ta yi ba amma idan gairi sayidi ne to da ita baiwar da 'ya'yan da ta haifa duka wanda ya cancanci uwar shine zai cancanci wannan 'ya'yan min yadi mubta'in daga hannun mai saya ne baiwar sata aka sayar masa ko dabbar sata ya je kuma ta yi ta aihuwa a wajensa sai wani ya cancance ta daga baya to wannan zai mai da ita da wannan 'ya'yan illa iyaka wanda ya sa ta ya sayar masa shi zai biya shi kuɗinsa au gairi ko ko wani mai saya ne ko ma menene aka yi wa man gasaba a matan wanda yayi wa baiwa fyaɗe wato ya kwashi baiwa baiwar wani ba tasa ba ya kwata ba fa ya cancanta ba summa wace a hasan nan ya take ta to fa wani duhu da ke dan da ya haifa da baiwar kwacen nan bawa ne na ubangijin baiwar wa alayhi haddu kuma za a masa haddi inda kwata yayi ba mallakar ta yayi ba wa islahu sufuli gyaran gidan ƙasa ala sahibi sufuli yana kan ma'abocin gidan ƙasa gida ne sama da ƙasa daidai ne wanda ya cancanci ƙasa daban wanda ya mallaki sama daban to gyaran ƙasan nan domin kar gidan sama ya rushe ala sahibi sufuli yana kan ma'abocin gidan ƙasa in ka bari kai kana ga dan ba naka ne a san ba zai zubo ba kabari ya lalace har benansa ya yi kiras ko ya rushe to za ka ɗan kai gyara naka sai ka ɗora masa na walkashabu ko wacila da ake sawa ko zartake ko fila lissaƙafi ko domin tokare sama rufi shi ne a rufin tsoro ko dakin alaihi yana kan mai gidan ƙasa ka gane idan ya ga wani guri ya yi crack yana saman yana neman rushewa to shi ne gidan ƙasan wajibi ya tsaye nemo wacila ko wata fila da za ta zo ta tokare saman nan kan ya zube to ka bari ya zubo ma mara kai ma ya danne ka ai ko da rayuwa kamar da ƴaƴan ka kai ma ka gyara wa ta'liqul gurabi ka gane ai rataya wata wata tokara alaihi yana kan mai gidan ƙasa ka gane wancan alkashabu wanda za a tokale wannan kuma a tsakiyar ɗaki shi ne wacila ko to wannan kuma tokala daga bayan soro kamar irin wancan bagazumin da aka sa aka tokale wancan katangar ko shi ne ta'alikul gurafi alaihi duka yana kan mai gidan ƙasa idza wa hasufulu idan ƙasan nata yayi rauni wa hujima aka rushe wani bangare to dole fa in za ka rushe wata katanga ko wani soro a ƙasa ka samo fila ko wasila ka tokare masa hatta yi sulaha har a gyara ƙasan sannan in za a zare wasilar kuma a zare wa yujubaru ana tilasta wa mai gidan ƙasa ala an yi suliya a busa cewa ya gyara ƙasan nan nasa fa ya tokare dan kar mai gidan sama nasa ya rushe au ya bi a ko in bai da kuɗin gyarawa to ya bi a mimman sulhu ya sayarwa wanda zai iya gyarawa domin kar gidan sama nan ya rushe saboda a shari'a wala darara wala dirara babu cuta babu cutarwa shari'a bata yadda ka cuci wani ba kai ma kuma bata yadda wani ya cutar da kai ba fala ya fa'alu ma yadurru jarihi mutum kar ya aikata abin da yake cutar da makocinsa makoci fa mutum ne mai haƙƙi tsewa a kan makoci kuma ko da ba musulmi ba ne ka gane ai Allah ya yi umarni a kyautata wa makoci wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana kai zai wahala kowa shi kowa shi damuwarsa yake duba to kai aikata abin da zai cutar da makocinsa min fati min fati kawwatin shine na bude wata kafa kawwa kamar taga qaribatin makusanciya da makocinsa ya kashi gujarahu da yake yaye tsiraitin makocinsa mina ta wannan kafar ka gane ai kare wata kofa koda da sunan taga ta shan iska wanda daga gidan shi da ya bude za a iya leƙawa a gano cikin gidan makocinsa kada yayi wannan au fatihi babin ko ya bude kofa ubalata babi daura da kofar makocinsa ko da ba katanga suka hada ba suna fuskantar juna idan makocinka ya riga ka fitar da kofa to kai in ka zo dole ka saba kar ka fitar da kofar ka setin kofar gidanka kaga duk ba a kiyaye wannan wanda in an bude gidanka an bude nasa zai zama daga gidanka ana hango gidansa daga gidansa ana hango cikin gidanka to ba a san wannan a shari'a au hafari ko ya tona wani rami ma ya duru abin da yake cutarwa bi jarihi ga makocinsa fi hafari cikin tonan nan nasa kar ka tona masa shadda a jikin koransa ko a jikin garunsa ko ka tona masa magudanar ruwa fata a jikin koransa yana ganin nazo ta cikin ɗakinsa na fata ko na fitsarin da ake a gidanka kar kai wani dan ga dara wai kai ai a cikin gidanka ne kana da dama ka yi tona abin da kake so a inda kake so to shari'a tana duba da haƙƙin makoci ko daga cikin gidanka ne kar ka tona abin da zai cutar da makocinka a cikin wannan tono na wa in kana fi mulki ko da makocin nan ya kasance a cikin mallakarsa ka gane ko da wannan tonan da zai fi mulki cikin mallakarsa ne ko da makwararan nan da zai yi cikin mallakarsa ne ba a cikin mallakar makocin ba amma in ka yi shi a cikin mallakar taka zai cutar da makocinka to haramun ne ka yi shi ko da ya kasance fi mulki cikin mallakarsa zai yi wannan abu alhamdulillah ban gane suka kofar ba kuma shi bai tona a kofar gidansa ba amma a kofar gidan nasa ne haba dan Allah ba kai kwallo kwallo kwallo ba ce ba ce fata kawai eh ko kawai amma ba mulki kawai fata haka aka ce a ce ta faɗa shi ji uwar mai mutuwa kan ma yana ƙasa to kaga wannan to shi yasa helis ai da ai da helis suna yi suna rufa wannan eh ba sa aiki da fa suna yi suna yi in ka je ka gaya musu ma za su yawwa to a yanzu ko ko akwai cutarwa ma yanzu aka ba su kuɗi su mai da abin neman kuɗi ko me za ka yi idan aka ba su kuɗi yanzu za ka eh gari da ba kuma sannan hirin ban zo sun hana duk da haƙƙin su sai menene hashiyatul adawi hashiya shafi na nawa ɗari biyu da nawa ɗari biyu da sha ɗaya ina za mu tashi to muna cikin babun fi sifatil gusuli ba fa in iqtasara al mutadahhiru ai iktafa al mutadahhiru fa in idan dai al mutadahhiru mai yin wanka min al janabati na janaba wal haidu da mai yin wankan haila wal nifasu da mai wankan biki ikita sana ya taƙaita alal gusuli a bisa wanka kaɗai dunal wudu'i ba tare da yayi alwala ba ajza'ahu wannan wankan yana isar masa anil wudu'i ga barin alwala zai iya yin sallah da wannan wankan in dai na wajibi ne bittifaqin da ittifaqin maluma saboda haka yake faɗo an yi salliya da zalikal gusuli min gairi wudu'i ya halatta yayi sallah da wannan wankan na janaba ko haila ko jiki min gairi wudu ba tare da alwala ba izala ne masa zakarahu in bai shafi azzakarinsa ba in namiji ne har yayi wankan ya gama tun da yayi tsarki dama an ce za ka kaini inda yana yin niyya lokacin da zai wanke zakarinsa zai yi niyyar wankan in ka wanke shi tun a farko ka zo kuma ka wanke dukkan gaɓoɓin jikinka baka taba azzakari ba har ka gama wankan to za ka iya yin sallah malam ya masa zakarau matuƙar bai shafi azzakarinsa ba amma lau kana gusulu sunnatan amma da wankan nan na sunna ne kamar wankan juma'a au mustahabban ko wanka ne na mustahabbi kamar wankan sallar idi ko wankan sallar roƙon ruwa ko wankan sallar kisfewar rana ba la yujizi wannan wankan baya isarwa adil wudu'i game da alwala sunna ba ta iya ɗaukan farilla farilla ta take iya ɗaukan farilla ƴar uwata take iya ɗaukan sunna wa ai ita alwala farilla ce ko to wankan da na ba fa to saboda haka farilla yana ɗaukan farilla amma wankan in na sunna ne ko na mustahabi ne baya isarwa fala yujizu alil wudu'i ba zai isar wanne wanka ba alil wudu'i ga alwala wata yati hukumun ma idan masa zakarahu da sannu hukuncin idan ya shafi azzakarinsa hukunci zai zo a nan gaba shi yasa nan bai kawo shi ba ina fata ina fata an gane wa ushiba min qawlihi an yi riko daga fadin mai risala da yake wa afdalu lahu amma abin da yafi kalala gare shi ainihin lil mutadahhirin min al janaba ga da yin wankan janaba wala wuya da makamantan janaba kamar haila ko jiki abin da ya fi falala gare shi an ya tawadda'a ya yi alwala amma ba dole ba ne al'afudar abin da ya fi ya fara yin alwala ba da an yi a bayan ya fara bi gasili ma bi farjihi da wanke abin da yake jikin farjinsa au da sabi ko abin da ya taba jikinsa min al'aza na najasa wato izalatul aza abin jasadi qabla al-ghusl fadila ta ni wannan musahabi na guda biyu ya faɗa idan ihdahuma ɗayansu albuda'atu bi ghasli ma bi farjihi farawa da wanke abin da yake cikin farjin sa au fi jasadi ko abin da ya taba jikin sa min al azana najasa musahabi ɗaya kenan fa inna ghuslahu domin wanke shi bi niyatil janabati da niyyar wanke janaba wa zawalil azada gusar da najasa ajza'ahu yana isar masa alal mashhur a kusa kauli mashhuri da ya zo wankan janaban bai gusar da wani janaba a wani mani da ya taba jikinsa ko wankan haila ko jiki ba da gusar da wani jini bushashe da ya taba jikinta ba kawai yana zuwa kawai ya yi niyyar wanka da mani a jikinsa kawai ya wawwanke jikinsa gaba ɗaya da niyyar wankan a jiza'ahu yana isar masa amma ya bar mustahabi wa inna gaslahu wanke najasan nan biniyati zawalil aza da niyyar kusar da najasa kadai ka gane ai sun madalle da sulu sannan bai dawo ya maimaita wanke wannan gulun ba ba'adahu da niyyar wankan janaba wallan mijizihi wannan wanke gulun bai isar masa ba ittifaqan zambuwan maluma wankewar da kai da niyyar kusar da najasa ba niyyar wankan janaba bane saboda haka an ka kusar da wannan najasar in ka zo ka yi kudu da niyyar wanka sai ka maimaita wanke wannan gurin da ka wanke shi da farko da niyyar gusar da najasa ina fata an gane amma wanke gurin da niyyar wankan janaba wannan kuma yana isarwa ko da baka wanke shi da niyyar gusar da najasa ba in dai ka shi da niyyar gusar da janaba yana isarwa wa saniyatu mustahabi ta biyu anan fadila ta biyu shine alwudu yin alwala qabla an yadkhula sa'irar jasadi kafin ya wanke sauran jikin tashrifan saboda ɗaukakawa laha ga lamarin alwala a ce an samu alwala kuma an samu wankan janaba to fa alaha za a kan wannan kuwa takararun wannan ya zama maimaitawa ma a ƙauri tare da faɗin sa da sun mai tawaddau sannan sai ya yi alwala bayan ya ce wal afdalu lahu an ya tawadda'a kaga ya kawo yin alwala ba da an ya bada da gasali ma bi farji au da min al'aza sai kuma yace sun mai tawadda kaga a zahiri lafazin kamar aula ta zama biyu ko to wannan takarari maimaitawa yayi yayi alwala amma fa bayan ya fara wanke abu ya taba jikinsa ko farjinsa na najasa sai kuma yace sun mai tawadda duk wata alwalar yake nufi sai ya fara kusan da abu ne taba jikinsa na najasa sannan yayi alwala wudu'ar salati irin alwalar sallah wala yakzudu bi wudu'ihi as-salata kuma ba wai dole sai yayi niyyar yin sallah da wannan alwalar ba ka gane ai kawai yayi ta da niyyar dauke da naba an tilkal a'aba kamar yanda ne ziya ya kawo ko falau qasada bihi da ya nufi yin sallah da wannan alwalar kal mashhur qawli mashhur annahu yujzuhu yana isar masa wakila wani qawli wanda ba mashhur ba ka sai la yujzuhu baya isar masa illa an yahmila al-awwal ala al-wudu'i lugawi sai dai idan ya dauki na farkon abu sa alwala ta lugga ba alwala ta ibada ba alwala ta lugga shine wanke fuska da wanke hannu ai tun kafin zuwan musulunci laraba suna suna da alwala idan ka wanke fuska ka wanke hannu sai a ce tawabba'aka a wannan aluga kenan shi yasa sai ya ce maka wudu as-sala yawanci ko a hadisi maza la in ya kawo manzan a in ya kawo magana alwala yana cewa wudu as-salat saboda akwai wudu'ul lugawi akwai ta luga akwai kuma ta sallah su da ba sallah suke ba amma sun san alwala irin tasu ta al'ada sai aka samu wudu'us salati aka samu alwudu'ul lugawi to sai dai in ta farkon ya ɗauke ta ala wudu'ul lugawi wa zahiru kalamihi mabayyanin zancen mai risala annahu yaghsilu ma haquhu al-ghusl yana wanke abin da haƙƙinsa shi ne yin wanka. Abin da haƙƙinsa wanke tashe fi haza lubuyi a cikin wannan alwalan, salasan salasan sau uku, zancensa yana iya, ana iya fahimtar wannan, tunda ya ce an yi tawadda a wudu a salati ya yi alwala irin alwalar sallah. Alwalar da ake dan a yi sallah duk wani gaba da ake wankewa ba sau uku ko ake wankewa ba to mutum zai iya tunanin cewa to ai in ya zo wanke gabobin na tunda alwala aka ce zai iya wanke ta sau uku uku wa huwa musarrahun bihi wannan an bayyana shi fi ba'd nusak a tashin nuskokin risala wal mashhuru amma qawli mashhuri dai annahu cewa shi inna ma yagsiluhu zai wanke duk wata gaba da haƙƙinta wanke ta ake a alwala zai wanke kafan nan marratan marratan shuɗi ɗaiɗai biniyat rabi hadasul janaba kuma da niyyar ɗaukewar hadasin nan na janaba shine hadasul akbar wa zahiru aidan kuma akwai wani mabayyanin zance kuma annahu yamsahu ra'sahu zai shafi kansa wa udunai da kunnuwansa ko a za'a tunda yace yayi alwala irin ta sallah alwalar sallah ko an sani ana shafar kai da kunnuwa wa huwa aidan zahirun a wannan a bayyane yake ai bil garafati salati ko da kamfata uku wani zai yi tunanin haka to an rawaito an ibn habibi yace la uhibbu ni dai bana so a fahimta ta an yankusa wancewan gabobin alwala ya tawaye min salati daga wanki uku ka gane ai walau amma bil wahida koda ya game gabansa da wankin farko fa innahu yazidu thaniyata wa thalitha ana so ya kala wanki na biyu da na uku li'annahu kadhalika fa'ala an-nabi domin haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wankin farkon ya game masa wanke gabas amma sai da ya maimaita sau biyu sau uku a ruwa da ta zo da wanki uku wa in amma bi wahidatin amma in ya gane gafarsa da wankewan farko wajita zabiha ya isu da wannan wankin farkon to ajiza asu wankin farkon yana isar masa wa in lam ya'umma bi salati ko da bai gane fuskarsa da wanki uku ba ko ko wa in lam ya'umma bi salati idan bai gane gafarsa da wankewa ba har sau uku wanki ukun da yayi bai gane wanke fuskar ba ko hannun ko kafar to fa innahu yazidu kasar cewa shi yana ƙara wanki na hudu ko na biyar ko na shida hatta ya umma har sai ya gane wannan gabar tasa da wankewa alhamdulillah wa taqalu zalika almar'a sai ne askar shafi na nawa askari shafi na ashirin daidai to ina za mu tashi fasulun rabewa kenan insha Allah fururun wudu'i farallan alwala gasul waji wanke fuska min manajiri sha'arin ra'asi daga matsurar gashin kai amma al-mu'tadi wanda aka saba a al'ada shi ne goshi da gashi yake fitowa mai sanko ba sai ya wanko daga inda gashi ya fara ba mai a ganmu sai ya wuce ya tadda goshi ila ashir zakal tun daga nan ake wankowa ila ashir zakal zuwa ƙarshen muƙamiki awil lihiyati ko kuma zuwa gemu idan mutum yana da gemu mai duhu ka san wanke gemu mai duhu ba wajibi ba ne a tsatsefe shi a cikin alwala to sai ya wanke iya gemu sauran abu da shafi gemu ya gudanar da hannunsa a kai shi kenan wa min al-uzun sannan ana wanke fuska daga kunnen dama ila al-uzun zuwa kunnen hagu wannan ka fadin fuska kenan tsawon fuska min manabiti sha'ir ra'sul mutadi ila akhir zakani fadinta kuma min al-uzuni ila al-uzuni daga kunnen dama zuwa kunnen hagu in ya bar wani abu a wannan tsakanin to ya bar lum'a na biyu shine wa gasulul yadaini da wanke hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannaye guda biyu farilla ne na uku wa masu jami'in ra'asi da shafar dukkan kai mubasharatan a lokaci guda ba ya taba hannu ruwa ya shafi wani bangare ya sake tabowa ya shafi wani bangare da haka har ya gama kan ba mubasharatan a lokaci guda zai taba ruwa ya shafi kan daga goshi zuwa keya wa gasulu rijlai da wanke kafafuwa guda biyu ma'al ka'abain tare da idan dinan sawu guda biyu wa fi taqlil al-asabi a cikin tsatsefe ɗan yatsun hannaye khilafu akwai sabanin maluma wal muwalatu a tsatsefe ɗan yatsun kafafu ake nufi tsatsefe ɗan yatsun hannaye wannan babu sabani gasulu rijlai ne yace ba ma'al ka'abain cikin tsantsefe ɗan yatsun ƙafafu akwai khilafin saɓanin maluma wal muwalatu na hudu shine jerantawa ma'az zikiri tare da tunawa wal qudrati da samun ikon jerantawa fa fil nisyanin a cikin mantuwa ne ya fara alwala sai ya manta ya tashi ya tafi to ko ya kai awa nawa ne in ya tuna da guni zai gina daga inda ya tsaya har zuwa ƙarshe mutlaqan ka gane ai in dai mantuwa ne ko awa nawa ne ko gaba ɗaya ce ta rage ya manta in ya tuna zai zo ya wanke iya wannan gaba wa fil ajli a cikin gajiyawa kuwa zai gina ne daga inda ya tsaya malam ya tsiri fasulu matuƙar rarrabewa bai yi tsawo ba ba yi da lafiya ba zai iya jeranta alwala a lokaci guda ba sai yana yi yana hutawa in ya wanke wannan gabar to sai an samu lokaci mai tsawo har sai alwala ta bushe sannan ya samu damun da zai wanke wata gaba to idan rarrabewan ya yi tsawo to babu zancen yin alwala a haka bal yanta kilo ila taimun ya bar batun alwala ya koma taimama har sai lokacin da ya samu ikon jerantawa ba tare da tsawai tsakanin gaɓoɓin ba ina fata an gane wani ya tuka ga ita niyya a alwala sharɗin sharaɗi fi tsaharatul hadis cikin tsarkin hadasi shine alwala ya nufi yana niyya da wannan sharaɗin rafa alhadasi ɗaukewar hadasi ya zo wanke fuska a wuce ba hata ko neman hadasawan mayan nau'u abinda hadasi yake hana shi inda gasul waje yayin wanke fuska na ake kudura niyyar farilla alwala wakila a wani koli aka ce a ana kudura niyya ne inda mazmara wajen kurkurar baki واستدامتها دومت دنيا الولاء شرط شرعين إلى آخره هزوا قرشان الولاء idan ka kakkaɓe niyyar kana cikin alwalar a zuciyar ka ce kai ka fasa ma to abin da kai a baya ya rushe in ka dawo yanzu ba za ka gina daga inda ka tsaya ba sai ka sake sabuwar niyya ka sa ko alwala tun daga farkon saboda dawwamar da niyya har zuwa ƙarshen alwala sharadi ne wala yakuruhu iktilasuwa amma faucewar niyyar baya cutar da shi ya kudura niyyar a cikin zuciyarsa ya fara alwalan kuma sai ya manta da niyyar to wannan ba zai cutar da shi malam ya kasi da rafazaha matuƙar bai yi nufin kakkaɓe niyyar ba waddarku farilla ta gaba shi da cuccuɗawa fil masasuli cikin duk wani abun wankewa a alwala duk wani gabar da wanke ta ake a alwala to cuccuɗawa wajibi ne kana sugura wannan gabar da ake wankewa ta kasance karama ce au kubura ko babba ce fuska ce ko hannu ne fuska ai karamar gaba ce ya kwatanta da tsawon hannu ko da kuma kafa ko kuma babba ce kamar hannu da kafafuwa wajibi ne sai an ci cuɗa wal gasulu marratan wankewa sau ɗaya yuskidul farada yana tare yadda farilla in au abu amma in ya bibiyi wannan gabar gaba daya shine mai hasiya da yake maka in amma in ya gane ko wa ya ummu in wato yana ganewa idan wankin farko ya wadatar da ko ina to ya tare da farilla wanki na biyu da na uku zai zai zama mustahabi ne to alhamdulillah amen to bismillah eh mun kusa yanzu ba a sharhin maganar ta mutu. Na za mu tashi. Ka samu guri? وقد أجاب الشوكاني أن هذا الإشكال إمام الشوكاني حقيقة يا بعد أمسى قولنا لكتر وقولنا رواية سكبوا لشيء ya ba da amsa da azuba da amsoshi na ƙalaha da ya naƙalto ta shi ma an kibarin muhaƙiƙin daga manya-manyan muhaƙiƙai min alfuqaha ila malaman fiqhu wal muhaddisin da malaman hadisi fa zakara fi ma zakara ya ambata cikin abin da ya ambata yace annahu naka hadisan a wannan mas'ala akwai wani hadisi rawahu ahmad fi musnadihi Imam Ahmad ya rota cikin musnadinsa wal Nasa'i da Imam Nasa'i an Umar ibn Husayn an Imran ibn Husayn daga Imran dan Husayn Allah sahabata sahabban manzo Allah qalu lin nabi sun tambaye annabi suka ce ya Rasulullah sallama ala idu wa fi waqti ya min al-gadi to yanzu ba a bar mu ba mu sake wannan sallar asuba a cikin irin wannan lokacinta amma gobe in lokacinta ya yi tun da rana ta riga ta hudo fa qala sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallama yace menene ayan hakum rabbukum an riba shin ubangijin ku ya hale ku gabanin cin riba wa yaqbalu kuma shi ya karbi riba minkum daga gare ku ba ya hana ku cin riba ba وأهل الله البيع وحرم الربا to ne ma'anar riba shine ƙari amma alaka ta duka to shi ya hana ku ku yi junan ku ƙari shi kuma za ku masa ƙarin lokaci ba za ku yi masa yanzu ba sai gobe shine ma'anar ya hana ku yin yin ƙari a ciniki shine riba kuma sannan shi sai ya karɓa daga gare ku kaga wannan kamar yana hana jikinta ta har zuwa gobe yanzu da aka tuna ta kawai yanzu za a rama wa zakara ya ambata shi imam shaukani annal ijma'a ijma'in malamai qa'imu matabbaci ne ala alami wujubi qada'i tilka sala'a bi salashin wajib tilama kan wannan sallah allati fa'ala hanna'imu ko wanda mai baccin nan ya aikata ta inda istiqazi lokacin farkawarsa والشاهد من منتوى لإلامة عند تذكره لوكة سنة وسا إذا حضر وقتها إذا وي لوكة سنة من اليوم التالي أيني منزوى كأغاني با ألامة ويسي أكان لوكة سنة إياما ليسي وقد ترجم البخاري إمام البخاري يأي ترجمة في سيء أشكي سيء بخاري إنسا بترجمة لوتا ترجمة tadullu da take nuni ala annahu abu shi abu sacewa shi lamarin yanda yake man nasiya salata mutumin da ya manta sallar farilla aw na ma'ana ko ya bacci ya makara ga barinta fal ya qadi lalle ne ya rama ta mata zakara a lokacin da ya tuna aw matastai kaza ko lokacin da ya farka in bacci min launihi daga baccinsa wala yu'iduwa ba zai sake da wasu waqtiha a cikin lokacin da min al-yawmi tali daga yini mai zuwa kamata wahama ruwayata abi daura kamar yadda ruwayar abu daura take nunawa a wahani faƙala tarjamar bukari da yawa babu kasan duk babi da zai kawo to zai tarjamar babu zai faɗi hukuncin mas'alolin da suke cikin babu to wanda ya san hadisi ya san fiqh daga cikin targamar da yawa babu yake gane hukuncin da zai tarar a cikin wannan babu yace babu man nasiya salatan kafin ya kawo hadisan yace wannan babi ne na hukuncin mutumin da ya manta sallah fali salli ya lalle ne ya sallace ta idza zakaraha idan ya tuna ta wala ne wala yu'idu amma ba zai sake ta ba ko ba zai sake wata sallah ba illa litilka salat sai dai ga wannan sallah قال رحمه الله امام البخاري yace بعد هذه الترجمه bayan yayi wannan tarjama yace qala ibrahim ya abi an-nakhai yace ibrahim yana nufin wanda ya rusa ibrahim an-nakhai yace man taraka salat man taraka salatan wahidatan duk wanda ya bar sallah kwaya ɗaya ta farilla 20 da sala ko tsawon shekara 20 sannan ya tuna lam yu'id ba zai sake komai ba illa tilka salatal wahida sai wannan sallar kwaya daya ba za ta duk sallolin da yayi a baya sun rushe na shekara 20 din nan sai ya rama su ba a wannan sallar kwaya daya da ya manta tsawon lokutan nan ko shekarun na ita kadai zai rama wa saqa hadisan sai bukhari ya koro wani hadisi da ya rawaita shi an qatada daga imamu qatada ta an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace man nasiya salata duk wanda ya manta sallah fal yusalli lalle ya sallace ta idza zakara idan ya tuna ta la kafarata la ba wani kafara gare ta illa zalika sai wannan ramakon da zaka istighfari miliyan wai da Allah ya yafe maka wannan sallar da baka yi ba Allah ba zai yafe ba da zaka yi azumi tsawon rayuwarka baka rama sallar nan ba wai dan ya zama kafara Allah ba zai kankare maka zunubin rashin sallar nan ba illa zalika sai wannan ramakon dole sai ka rama sai manzo Allah ya kawo wa aqimi salata li zikri Allah ya ce ka tsayar da sallah domin ambato da to fa kalsar al bukhari imam bukhari ya bayyana bi isbati hada hukum da tabbatar da wannan hukunci ma kauni tare da kasancewar wannan hukuncin min maktalafa fi yana daga min maktulifa fi yana daga cikin abin da aka yi saɓani a cikinsa amma shi ya kawo duk da ya san saɓanin malamai da kowace dalili saboda ƙarfin dalilin wannan hukunci wani kaunihi da kuma kasancewarsa ala wakil kiyasi shine ya fi dacewa da kiyasi izin wajibu domin abu ne zama wajibi a kan musulmi kamsu salwatin salloli biyar ne la a kasara ba mafi yawa ba kamar ƙazal fa'itata wanda ya rama sallar da ta tsere masa kammala al'adadin ma'amuru bi ya kammala adadin da aka yi umarni da shi sallaka ta cika guda biyar wani kauni domin kasance wasu ala mukuta bi zahirin kiɗabi abu shi da yake hukunta zahirin zance da kaunin rasulu da mafadin manzo Allah sallallahu alaihi da ke kalli salli lalle ne ya sallace ta bai ce da abin da ya biyo bayan ta ba wala nazkur ziyadatan bai ambaci ƙari ba akan wannan ƙwaya ɗayan da ya manta wani ƙauli kuma da mun faɗin manzo Allah aiba da ce la kafarata laha laha yace ga sallah guda ɗaya illa zalika sai wannan rabakon to fastufi da min hadal hasri sai aka fa'idanta daga wannan tsarewa annahu la yajibu ghayru i'adatu ba abin da ya zama wajibi illa mai mai ta sallar nan tsaya ɗaya to alhamdulillah sai ne to ina ne shafi ɗari muwaɗa ake ba da yi? to ni muwaɗa eh yau ta ce hadisi to ina ne? shi ne wanda muka kwana alama ta take buru? to a cikin wanda babu ne? babu to babu ma za a an babi ne da zai bayanin abin da ya zo na hukunci filli'ani a cikin li'ani حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أكبره يا باشي لاباري يا با ابن شهاب اللاباري أن أوي مرل العجلانية سوى tabi'in nan uwai nurul ajilani ja'a ya zo ila asim ibn adi ne da ansari zuwa wajen asim dan adi balansari qala lahu yace masa ya asim ya kai asim ara aita rajulan ka bani labari mutum ne waje da ma imra'ati rajulan ya samu wani mutum tare da matarsa bi ma'ana ya zo ya tarar da kwarto yana zina da matarsa shine waje da ma imra'ati rajulan a ya katulu shin zai kashe shi ne shi ne abin da zai fara zuwa damu a tunanin dan adam fa taqtuluna kuma ku kashe shi ku ce Allah nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni inda in ya kashe yayi kisa shi ba kisa yi ba in ya kashe shi fa taqtuluna kuma za ku kashe shi ku ce yayi kisan kai am kai fa yaf'alu ko kuma ya zai aikata yace salli ya asimu an zalika rasulullah yace ya asimu ya kai asim shi yana jin kunya dan duk wanda ya zo da wannan fatawar gaban manzon Allah imana shi yasa na ce maka shi wancan din a uwai murul ajlani tabi'i ne ya zo wajen asim shi abin sahabi ne ba ka zata maka al'ansari ba nan sare ba yawwa to yana kunya ne saboda shi abin ya faru da shi in ya zo ya tambaya kowa zai dinga ganin sa da abu ya sai samu abokinsa yace salli ya asim an zalika rasulallah ya kai asim ka tambaya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zalika game da wannan hukunci fa sa'ala asimun rasulallah sai asim ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zalika game da wannan mas'alar fa kariha rasulullah sallama al-masaila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ki irin wannan matsalolin ba a ya son a zo a masa irin wannan tambaya bai ma ce maka matsalaka ba masa'i duk wata matsala da ta yi kama da wannan manzo Allah baya son ba da fatawa a kan wa abaha manzo Allah ya aibin ta ta ma kamar ya kada ya nuna fushi akan irin wannan tambaya hatta kabura ala asim ma kana ni rasulullah har sai da abin da asim ya jiyo daga manzon sallama kabura ya girmama gare shi bi ma'ana ya ji ba daɗi da ya sani ma da bai yi wannan tambayar da aka turo shi ba fallan ma da asim ila ahlihi yayin da shi asim ya komo zuwa ga iyalansa ja'ahu uwairu wancan dai mai mas'alar uwairu al-ajlani sai ya sake zuwa wajen ya zo ya ce ya akai فقالت يا عاصم ماذا قال لك رسول الله mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka faqala asim al-uwaynir sai asim yace wa uwaynir lam ya'tini bi khair kai lam ta'tini bi khair baka zo min da alheri ba ka sa manzo Allah yayi fushi ya kaya mun maganganu a cikin mutane baka zo min da alheri ba wannan mas'ala da ka zo min da ita na tambaya maka manzo Allah yace kad kariha rasulullah sallama almas'alata allati sa'altu anha hakika manzo sallama yaki wannan mas'ala allati sa'altu anha wanda na tambaye shi game da ita fa qala uwai miru uwai miru yace wallahi la anta ni na rantsa da Allah ba zan tike ba hatta as'alahu sai na tambaye shi da kaina Allah game da ita abinda manzo Allah yake jira kenan eh a matsayin sanan manzo Allah wanda yake kashi bi ya gane shi wannan matsalar ba ta sa bace turo shi abu shi yasa ya nuna masa ba daɗi domin mai mai ita zai fito to shi da yaji bai samu gamsuwa ba yace shi ko ya lantsa da Allah ba zai bar wannan mas'ala ba har sai ya tambayi manzo Allah sallama da kansa fa aqbala uwaymiru uwaymiru ya fuskanto majalisar manzon Allah ata ata rasulullahi har sai da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu dan nasu manzo Allah yana tsakiyar mutane ana kewaye da shi fa qala ta ya rasulullahi ara'aita rajulan ka bani labari mutum ne waje da ma imra'ati rajulan ya tarar da wani namiji tare da matarsa a ya qatuluhu fa taqtulunahu shin zai kashe shi ne kuma ku kashe shi amma kaifa ya fa'alu ko ya zai aikata فقال رسول الله سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي قد أنزل فيك وفي صاحبتك وحقيقة أن سوق أدى آية أتكلم لمرنك لكم أتكلم لمرن وانا أبوك يا زماتاك kaga nan ba magana kwarto shi kwarto ba ka da arba'atu shuhada a shi ba magana ba kai da matarka ne kai ka ji shari'a eh shi wanda bai sani ba zai daure ku duniya ya dora kwarto ko to shi kuma kuma shi ake tunanin a kashe to yanzu shi a shari'a ma ba mai laifi ba ne don ba ka da shaidu da suka shaida ya yi zina da matarka eh amma kai din da kace ka ga matarka ta yi zina to yanzu Allah ya saukar hukunci a cikin ka da kuma cikin abokiyar zaman ta eh wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi kaga nan ba a maganar farko ba a magana wanda ka same shi da matarka eh kalmar lafazin ma da tuhuma aka fara da kai mutum don cewa kai wallazi ne yarmuna azwajahu wanda suka matayen su kazafi eh yarmuna aka ce kamar ya kazifu da ne tunda ba shaidu ka kawo ba da sunan kazafi ne har sai an yi li'ani sannan za a tantance kai sai manzo Allah ya ce fazhab ka tafi gida fa'ati biha ka zo da ita kaga da ce ka zo ka zo da wanda ka ganshi da ita ka je ka zo da ita qala salu salu mai ruwan hadisin yace salu ibn salu ne sa'idi fatala ana shi ma sahabi da sa'ad yace mata da mijin nan suka yi li'ani wa ana ma'an nasu ni ina tare da mutanen nan da suke zaune a gaban manzon Allah inda rasulullahi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma faraga min tala'unihima yayin da suka gama li'anin nasu kowa ya yi shi ya yi rantsuwa hudu da cikon na biyar inuwar Allah ya yi rantsuwa hudu cikon na biyar fushin Allah ala uwai miru uwai miru ya ce ka zabtu ala ya yasu la ƙarya ne mata ya ma'aikin Allah kaji kuma a'a ka zabtu ala ya yasu la in amsaktuwa yawwa in na ci gaba da zama da ita to kenan ƙarya ne mata ya rasu da ni ba wai ya ƙare kansa ba ne ya kawo sharaɗi shi yanzu yana nufin ba zai ƙara zama da ita ba har abada ah wai da ya ga an gama li'ani shi ya naɗe ita ta rantse zai tafi tana so ta biyo shi gida a matsayin matarsa zai ce ah ya rasulullahi in amsaktuwa in dai na riƙe ta a matsayin matata to ka zamtu alaiha na mata ƙarya kenan ya rasulullahi فطلقها كاشيته يا سكيته ثلاثة سجود قبل أن يأمره رسول الله تنكهم من الله صلى الله عليه وسلم da ya yi haƙuri ai shari'a da ma ta ce ba za su ƙara yin aure ba har abada wa idh taraka bil li'ani fa lam yatanaka abada duk inda miji da mata suka rabu a dalilin li'ani to har abada ma babu aure ba wai wannan saki uku da in ta auri wani ta fito za ka iya aurenta ba babu aure har abada shi ya gaggawa ya mata saki uku tun kafin ma maza sallama ya umarce shi qala maliku imam ne da qala ibn shahabi ibn shahabi yace fa kana tilka ko ba'du wannan daga baya ya ta kasance ita ce sunnatul mutala'inina ta farkin masu yin li'ani in dai suka yi li'ani to auren su ya kare alhamdulillah masha Allah sai ne Allahu alwadu shafi na nawa ɗari da sittin ɗari da sittin da tara ina za mu tashi tamrini na uku ina ne za a kulla kalimatin min kalimatin atiya mal'utatan bi ismin mawsulin fi jumlatin mufida ka sanya kowace kalma ɗaya daga cikin kalmomi masu zuwa man'utatan a bar yi wa na'afi a bar siffantawa bi ismin mausulin da suna abin sadarwa fi jumlatin mufida kuma a cikin jumla mai fa'idantarwa na farko as-sariru ka gane ai sai ka ce as-sariru ya zama na'ati eh a man'uti ka fada duk kalma daga cikin kalma zuwa man'utatan ba a ba siffantawa as-sariru shine man'uti to ismul mawsul da zai biyo baya da a'idinsa shine zai zama na'atinsa wannan ɗan asariru shi ne mal'uki asariru sai ka ce allazi nimtu alai asariru allazi nimtu alai gadan nan da na yi bacci a kai to allazi ka ga su mausul ne saboda ka ban yana so ka bambance maka ismul mausul muzakkari da mu'annasi in ka ce asariru ai ba ai ba za ka ce allazi ba ko allazi gado namiji ne السرير الذي نمت عليه to allazi shine ismu mawsul limtu alai shine tila damirin nan na alaihi din na aidi ne to wannan jumla ta allazi limtu alai shine la'ati na asariru wanda yake man'uti ina fata ana ganewa almanzil gida sai ka ce almanzilu allazi ishtaraytuhu almanzil shine man'uti gida allazi wanda ishtaraitu na saye shi kaga nan ma ka masa me la'ati da ismul mawsul allazi sai me almibratu allazi ishtaraituha almibratu abinda ake teke pencil da shi me sunansa ta kuna sunansa to me to me kuma raba oho to shi kenan shakuna shine libra daga baran kalama ya teki alkalami bara ya teki ka gane ai shekewa to wannan libratu almibratu abin teki alkalami shine shakuna to ka gane ita mace ce za ka ce almibratu lati bara'atu qalami almibratu kamar za ka yi cewa aina ma ainihin mibiratun lati bara'atu kalami ina shafuna wacce na feƙe alkalami na da ita to a nan za ka ce allaci ba allaci ba tunda suna akwai ta'u ta'ani da almibirat sai aljunudu aljunudu rundunoni ko runduna ta yaki to za ka ce allazina saboda mazaje ne a cikin ta al-julud al-julud allazi ko ja'u min al-harb mayakan da suka dawo daga wajen yaki to tunda ka ce al-julud sai ka ce allazina ja'u min al-harb al-khadimatu hadimai mata allati amilina waɗanda suka yi aiki ainal khadimatul lati amilin ina hadiman nan da suka yi aiki tun da khadimatul ne suka ce allati ba allati ba ba allati ba ba allazina ba allati saboda jam'i ne na mata ne alharisani ko alharisani masu gadi guda biyu suka ce allazani waɗanda ya haru sanin baita suke gadin gida. Alharu sanin lazani ya haru sanin bai. Al'alaba, ko? Al'alaba shi ne jarkuwa, sai ka fi allafi karaituwa wacce na sayota. Algasilatu masu yin wanki mata, sai ka ce allafi daga silnar siyaba waɗanda suke wanke tufafi. almenene addawata ni kurtun tawada guda biyu addawatu kurtun tawada al-midad ita ce tawada kullau kana al-bahru midadan to addawatu din kurtun tawada addawatu to wannan tasmiya ne addawata ni ka gane sai ka ce allatani akatubu fihima to ko bihima addawatani kurtunta waɗannan guda biyu allatani waɗanda aka tubu nake rubutu bihima da su التلاميذ الماجري الذين يجدون في الدراسات waɗanda suke yin ƙoƙari cikin karatuttukansu wani tun da ake a kalami sun ka ce allazina ya jidduna fi dirasat alhamdulillah sai ne na'am ya fi na ƙabila shafi na ɗari da sha nawa sai na za mu tashi na'am kirji unzur to daga sama ne ko daga ƙasa ok unzur ilal mudafi ka yi duba zuwa ga mudafun fi kullum misalin cikin dukkan wani misali min amsalati da'ifatain al-ashiratain daga misalce misalce na yankokin nan guda biyu na ƙarshe na uku da na hudu salibul ma'ruf mashkurun da su alaha kiza duruti ma mukafa'ani tajidu zaka same shi lam yaktasib bil idafati ta'rifan aw taqsisa shi bai tsururci ta'rifi sanarwa ko takasisi keɓanta ba بالإضافة دولن إضافة غير أنك زي cewa kai إذا نظرت إليه إذا كي دوبا قال في هذه الأمثلة شوانا مسلسل سلسل من حيث لفظه تبرنا كل سلسة وجدت ذاك ترى أن الإضافة wannan idafa din kan aka sabatu takasifa ta tufatar da shi sauƙaƙawa hazbi tanwini saboda an shafe tanwinin sa in kana munawwanan in ya zama abin yi wa tanwini ne fil asli cikin asalin lafazinsa au huzifa nunu ko an shafe nun gudansa ko nu ara in kana musanna in abun biyantawa ne am jam'u muzakkarin salim ko jam'in muzakkarin salim wa min ajli zalika dalilin wannan tusamma idafatu la ake ambatan idafa anan idafatul lafziyatu idafa sai ta kulci ba ta ma'ana ba wato wa kazalika lalu haka nan halin yake fi kulli idafatin cikin dukkan wata idafa la yastafidu fi al mudafu ilay ko wanda mudafu ilay baya fa'idan tuwar ta'rifan ta'rifi wala tasriza wala ke bantuwa fiha a cikin ta to sai a ce wannan idafa ce lafaziyya ta kulli kawai saboda ba ta fa'idantar da wani ta'rifi ko wani takassisi saboda haka kulli ne kawai ba na ma'ana الحمد لله تمام مختار الأحاديث النبوية ماذا متاجي نتس عند تفض ولا تكهر كل جين ماذا متاجي حديثي نشاء يا الجناح abin da ake ce masa wadata ba tarin kuɗi ba, ba tarin kadarori ba, ba tarin dukiya ba, aljina wadata, alya'asu ɗaya da ƙauna, mimma fi aidin nasu daga abin da yake hannun mutane. Ka wadatu da hanyar da Allah ya rubuta maka kake samun abincinka, ko mun ƙanƙantar abin da kake samu, ko mun yawan abin da kake samu, ba ka tunanin sai wani ya zo sannan zai baka kuɗi ka yi cefane ko ka yi bukatunka in kawai gari ba ka tunanin gidan wazan je ko kun wazan je na karɓo kuɗi na zo na yi bukatuna ko na iyalina in gari ya waye za ka fita wajen sana'ar ka ko mukankantar ka wannan ita ce wadata in ji manzon Allah saboda a wannan hali naka ya nuna ba ka tsammanin abin da yake hannun wani kana nema ne a wajen Allah kuma kana fita ka bi sababi ka je wajen sana'arka ko kasuwarka to a wajen Allah kai mawadaci ne har ma a wajen mutane da ba ka zuwa ka roƙi kowa ba ka zuwa ƙofar gidan kowa kana jiran a fito a baka ko a fito ka tambaya ko ka je ka yi bara ko ka yi roƙo kana zuwa ka yi sana'ar ka Allah ya baka falillahi alhamdu in bai baka ba ma ka haƙura da iya abin da ka samu ba za ka roƙi kowa ba wannan ita ce wadata nawa ne suke da shi sun gina gidaje suna hawa motoci amma suna bin ofis ofis suna maula suna zuwa neman kwangila suna zuwa neman a ba su na banza ne wanda in sun zo garin su ana sha'awar su ai suna da gida suna da mota suna zuwa abuja suna zuwa kaduna suna zuwa kano suna zuwa damaturu amma in ka bincika duk maula da roƙo suke ka ga wannan ba wadatar zuciya tare da su sai manzo Allah ya ce wa iyyaka wa dama'a ina maka kashedi akan kwaɗayin abin hannun mutane shi da shi shayan aliyasu ne ma fi aidin nan tsammanin abin mutane fa inna hun faƙon alhadir domin kwaɗayin abin hannun mutane wannan talauci ne alhadiru mahalarci ya zo kawai yanzu yanzu ga shi nan ya halarto in dai zuciyar ka za ta dinga kwaɗayin abin hannun wani to wannan ka talauce ko me ka tara saboda ka gamu da alfaƙarul hadir talauci mahalarci rawahul askari an ibn abbas manzala ce aljina wadata jinan nafsi ita ce wadatar zuci idan zuciyarka ta wadatu da iya abin da Allah ya raba na arziki ya baka Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to iya abin da Allah ya wadata ka da shi ko mukakantar sa ka isu ka wadatu da shi baka hango arzikin da Allah ya yi wa wani wanda ya fi naka to wannan ka samu wadata a wajen Allah rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi algibatu abinda ake ce masa giba ko cin nama zikiruka akaka bima yakrahu ambatanka da kai wa dan uwanka da abinda yake ki abinda baya so a fadi ba za ka iya faɗa a gabansa ba in ka faɗa a gabansa ya zama cin fuska to wannan abin in ka faɗe shi a bayan idansa shine giba قال رجل سولي mutum sai wani mutum ya ce ya rasulallahi a fara'aita ka bani labari in ka fi a shi ma a ƙulu ko da ya kasance abin da nake faɗa ɗin ya tabbata fi a shi cikin ɗan uwana in kana ko da ma a ƙulu abin da nake faɗi kana ya kasance fi a shi abin da nake faɗa ɗin halinsa ne da nake cewa wani bayi da kunya wane ya ce kaza ya ce kaza a bayan idansa ko da gaskiya na faɗa ya faɗa ƙala ya ce in ka nafi a shi kamata ƙulu in idan dai mata ƙulu abin da kake faɗi kana ya kasance fi a shi ka a cikin ɗan uwan naka to fa jigi tabta waƙiƙa ka ci namansa shine ainihin jiba wa in lam yakun fi mata ƙulu in ku abin da kake faɗi bai kasance ba a tare da shi fa qad qazabta waƙiƙa ka masa ƙazafi ya ma fi ƙarfin jiba. Abin da yake yi ɗin in ka faɗa a bayan idansa, shi da cin nama. In ka je ka faɗa abin da bai yi ba kamar wannan ai ya wuce, jiba ya zama ƙazari. Ka faɗa abin da ya yi shi ne jiba a bayan idansa. In ka faɗi wani abu saɓanin abin da ya yi, to wannan ƙazari kai masa lamarin ya fi ƙarfin jiba ma. Rabahu Ahmad an Abu an Abi Hurairah. Al-gairatu kishi minal imani yana daga imani sai mai imani ne yake kishin matarsa wanda bai da imani shi matarsa ko za ta fita ba da sanin sa ba ba da motsa ba ko za ta je ko ina ma ko za ta kwana a ko ina ma shi bai damu ba da wannan alama ce ta rashin imani kishi wani nau'i ne na imani wal menene wal maza'u cuɗanyar maza da mata minan nifaki wannan yana daga munafurci ya yi lamba almaza'u almaza'u bi wajen sama'u audu ne da sama'u maza'u sama'u ai mula abatu rijali lin nisa wasanni da maza suke yi da mataye a takula ana raha ana wasa har ma ana taɓa juna to wannan munafurci mataye kuma ko na aure ne mazajen su ma ko na aure ne an haɗu a gidan biki ko a wajen fati ko a wajen wane ne za a cuɗanya ai matan abokanai ne ko matan yayu da matan ƙanne ana wasan ƙanin miji da wasan wane ne maza da mata alhali ba matarsa ba ce ba muharramiyarsa ba wannan yana daga cikin munafurci rawahu dailami al-ghusl yawm al-jumu'ati wankan ranar juma'a wajibun ala kulli muhtalimi wajibi ne akan dukkan wanda ya fara yin mafarki eh wannan farkon musulunci ne wa an yastanna wajibi ne mutum ya goge haƙolinsa asuwaki kenan kafin ya je juma'a wa an ya masa ɗiban wajibi ne ya shafa turare in waje da in ya samu wanka da asuwaki ba maganar in waje da ko maina za ka kallo ko itacen gidanka ka goge haƙorinka ba maganar in waje da ko a titi ko a kofar gidan makwacinka idan ka kalli bishiya da za ka goge haƙori ba zai ce ma komai ba رواه الشيخان عن أبي سعيد الحمد لله فاتحة صلاة الفاتح الله يجزي من دكان بقاتهم ده بقاتهم وإن سنك أمرتهم ده الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله